السلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت الأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شهنا أمر بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأغواسي قلوب الأقباء فريد داري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يومنا زمانا ريبيو دا الشرن دي دي بان داوم نبيو أشكن جواهر المعاني منا كما أمسى فتوين لشو تجاني أمسى أتأكامن ilimin fikihu sannan da balil ulum shashin ulumu daban-daban wanda aka shiga cikin masailinsu daban-daban wannan amsa fatoyin da ya yi daga ciki an yi masa tambayoyi guda uku to tambayan farko shine ke hallalewa wannan mun fara yau muka za mu ci gaba da kai amma a amsa ɗaya ma ba bai amsa ba lokaci cika mana amma mun tsaya ya tabbata daga manzala ya ce ana usallar salama ƙala la ɗalaƙun fi gilaƙin ba sake cikin fushi la talaqun fi iglaqin ba sake cikin fushi ibnu majah ya rawaito shine talaqul makruhi ya fada cikin musnad na Ahmad bin Hanbali wannan dalaku fi kurhin ɗin shi ne fi gilaƙin ɗin ma'ana yana da ma'anoni daban-daban daga ciki jiya na fada a malikanci ga yadda aka ɗauke shi a hanafu ga yadda suka ɗauke shi saboda dama gaba ɗaya kowane in matsala ta zo to kowa yana kallo ne irin kallon da yake wa hadisin ga hadisin kamar la'anallahu al-mutahallila wal mutahallalahu irin yadda ganin da hadisin in ya zo ya maliku ya fahimta ya shafi ya fahimta ya ahmad ya fahimta ya gashi na kowa dai da irin fahimtarsa to in aka zo ta'abiri la talaqa fi iglaqin al iglaqu fi lugati huwa ikrahu la talaqa fi ikrahin idan an ce an tilasta mutum yayi saki in yayi sakin to mata bata saku ba saboda tilasti ne wannan shine dalilin maliku bin anas radiyallahu anhu istiftahu amirul madinati bayan an yi wannan sakin an yi masa wannan fatawan wato liman shugaban amirul muminina amirul madina ya tambaye shi shine mansur ko jafarul mansur ya tambaye maliku istaftahu amirul madina shine abu jafarul mansur fi dalakil makruhi alal dalaki idan aka tilasta mutum ya saki mata sakin ya yiwu wahala yulzam ya lizimce shi faftahu imamun bi adami lizumi dalakil makruhi sai imam malik ya amsa bai yiwu ba sakin babu shi wannan wannan wannan rikicin shine dalilin da maliku bin anasin aka kama shi aka marbulala wannan hadisin a, a maganan wannan bulalan kuma bayan an marbulala dukan da aka mar maliku bin anasin sai ya zamo baya iya kabalu a sallah shine dalilin sadalu shine dalilin sadalu haka wasu malamai da yawa suka tafi a kai saboda su hununu ibn qasim su suhununu suna gaban ibn qasim a wajen ilimi amma dan qasim shi ba misri ne shi kuma ya fi su hidima ya fi su hidima dan dan sarauta ne ya yi hidima wa imam malik wanda wannan ya sa ya tambaye shi me ya zo nema na ilimi saboda hidimansa ya faɗa ya zo neman ilimi ne daga masar ya ce to ba za ka iya matsowa kusa da ni ba saboda akwai wanda suka rigaye ka amma hidimansa zan sanar da wani abu saboda man haddamna kaddamnahu wanda ya hidima ana gabatar da shi a wajen yarda na ilimi a wajen Allah sai ya ce zan ma tambaya guda uku menene alaman in ji maliko ce masa menene alaman balagan kare ya ce a cikin wanda suke gabana ba wanda suka sani amsan shine ka ce in ka ga kare yana durkusawa yana fitsari bai balaga ba amma ya daga kafa ya balaga na biyu menene alaman balagan tururuwa ba su sani ba alaman balagan tururuwa idan ka ga tururuwa ya ɗauko hatsi zuwa raminsa balagagge ne amma an bai balaga ba ya ɗauka sai dai je tariya ya rako a dawo cikin gida wani abinci ne tururuwa yake ci a shekara ba su sani ba ceto in na yi magana ka ce tururuwa abincin da suke ci a shekara duk abin da suka zo da shi bana to ba shi suke ci ba na bara suke ci wannan ajiye shi suke reserve ne wancan kuma duk abincin da aka zo da shi shine na shekaran su da za su ci ko da ana yaƙi ba wani abu to shi na su ci amma sauran in ko da ana fari ana fari ga yadda abin yake maliku sai ga ma ibn qasim wannan dalilin da ibn qasim ya fito gaban ɗaliban imam malik kenan aka tambaya menene alamun balagan kare ba wanda ya sani dan qasim ya daga hannu ya fada sai ya ce a misriyun matso matso menene alamun balagan turuwa dan kasim ya sake da gano me ya alama matso wani abinci tururuwa yake ce a shekara wannan shine ya sa su a cikin sahunsa sahun gaba daga cikin alamajan shine mudawwana sununiya da mudawwana na ibnu qasim mudawwana na ibnu qasim da na suhununu wannan na ibinu kasim shi ne fi zahara shi fi zahara a kanan sununu na fatan an fahimta ranar da bayan an yi mara wannan duka shi imam malik to a lokacin aka sallami ibnu qasim to a sallah baya iya yin kablu saboda duka hannunsa a sake ne saboda haka duk garba ifrikiya duk wanda yake sallah da ka ga sadalo yake saboda maliku ya sallame shi a lokacin baya kablu maliku ya sallame shi a lokacin sadalo yake saboda haka daga duk garbu mafiya yawa su ne sadalo suke yi wannan shine dalilin sadalo da yawan malamai sun amsa haka abu da ya na ce karatun zai taso ne akan wannan to abinda kuma shi jafarul mansur jika manzala ne ya mara wannan duka amma abinda imam malik ce duk dukan da ya sa amar ya ce Allah karka kama shi ran tashi yamma babu wani haƙƙi tsakanina da shi na yafe duk dukan da aka marto bari ka je irin dukan kuma da aka marɗin yanzu duk bulalan da aka mar zai ce an yafe eh saboda shi jinan annabi ne tun da jinan annabi ne to baya yi da bukatan Allah ya saka masa ya yafe saboda annabi wakana ƙasar lamiri manufan shi amirin shi ne amirin madina kenan min al'imami an yi sahihalau dalakul makarohi shi yana son a yarda don yana son aure ne zai aure wata mata ne to an tilasta shi ne an tilasta mijinta ne ya sake ta to shi kuma sai yana son lallai ya aure ta to shi ne aka tambayin maliku sai maliku ce sakin bai yi ba to sakin bai yi ba sake maimaitawa sakin bai yi ba wannan shi ne sai shi kuma ya tunzarantar da shi an fahimci magana shi ne وكان قصد الأمير من الإمام أن يستهيها لو طلاق المكروه شيني دليلي هنا إذن وخذ الإمام سيأك كاما وعمل به سورة الزل شيني أكا ƙaskantar da shi min tariyati rasi aka sa ya warware kansa rawaninsa wa aka tafi aka cire masa riga wajulladi ya ɗufu biyu fil madinati masu duka suna dukansa a cikin garin madina ana yawo da shi duka ba ana dukansa a cikin madina kuma maliku bin anasin wayunadi alaihi ana ce masa haza jaza'u man yasil umara wannan shine sakamakon wanda ya sabawa sarakuna wai zurabu ana dukan sa wai qalul lahu ana ce masa qul haza jaza'u man yasil umara shi kuma sai ce wannan shine sakamakon wanda ya sabawa ana dukan sa yana faɗan haka kuma na ana yawo da shi a cikin garin madina shi kuma maliku bin anasin bai taɓa fita daga garin madina ba wanda tun yana da shekara goma sha bakwai ya fara amsa fatawa Allah faikulu maliku radiyallahu anhu maliku yana fada وهو في ذلك الحال yana wannan halin aiwan nas ya ku mutane man arafani faqad arafani wanda ya sani ya sani wa man lam ya'rifni wanda bai sani ba kana maliku min anas to ni ne maliku dan anas dalaqul makruhi laysa bi shay'in in an tilasta mutun yayi saki ba komai bane shi kuma yana maimaita yana tabbatar da abin da ba a son yi faɗa faita marar jullado su kuma masu duka suna ci gaba fi jaldi ci dukansa wala ya kala huwa an zalika bai ciro daga fadin wannan maganan ba wai za a rafta haza idan ka san wannan falam ka sani anna malta zama zaujul mazkura abinda wannan wanda aka sa ya suke mata na dole lazzajati almaskura ba dilin ƙarya ne babu saki babu saki in aka tilasta kaka sake mata babu sake la yalzamu minhu shay'un babu abin da ya lizince shi lima awdahnahu min bayan al-ikrahi saboda abin da aka faɗa na daga yadda bayani na ikrahi na faɗa mas'ala biyu la'ana Allahu al-mutahallila wal mutahallila lahu matsala irin wannan maliku abin da ya ce la'anar lahul mutahallila wal mutahallila lahu fasadar nikahu ya ce la'ana fasada aurensa ya ɓaci mutumin da ya aure don ya halattar wa matar wani wannan ya sake ta ne da ya ga ya damu da sakin abin ya damu kamar yanin saki uku nan kasan aksarinsa yana da wuya mutum ya saki uku da fatan wahida sai Allah ya jarabce su da bala'i ɗaiɗai ne suke kaiwa to sai maliku ya ce idan kai kuma ka aure matar don ka halattar masa da ita ka sake ta ta koma sai ce fasadan nikahu aurensa ma ya ɓaci
ko da su sani ba ko ya yi
a dan sani na eh yi an yi dan sani na amma in aka yi shi ba dan sani akwai shi ma akwai masa- masail daban-daban eh dan aka zo cikin wannan babin zaka ga babin ya budu domin an samu sayyidina hassan ai yayi wannan na matar ah, matar abdullahi bin salami Bar- bari in na karasa wannan zangaya maka wancan ɗin ma saboda in ka haɗa shi bi za ka ga ilimi dai yana da buƙatun mafani kawai saboda haka in mutum yana da gajeren ilimi to damuwa ne a cikin al'umma shine gaje karamin sani kunkuni to shi wancan fasad nikahu imam shafi'i kuwa sai ce ba fasada ba ne a asima maimakon fasad nikahu sai ce asima la'anar lahur mutalala wal mutalila lau sai ce a- sai ce asima kaga in ka duba kaga abin ya sago amma duku fasadar ne kahu ba wurin ne a shafi'anci shi kuma sai ce asima in aka yi astaghfirullah ma Allah zai gyara Ma- mazahib kenan na
to in a ɓangaren kuma jafa kamar yana- yadda na faɗa ma na wancan ba matsalar ita kuma abdullahi bin salami ɗan ɗan ma'awiya yazidu ya ga matar sai na so ya rasa yadda zai raba shi da matar sai shi kuma ma'auya sai ya kira abdullahi bin salamin sai ce to na ga kirkinka ya yi yawa kai mutumin kirki ne kai kaza kaza kaza ne to ya kamata na ga yadda abin zai yiwu na son zan baka yata na
to amma sharaɗi ‘yata fa ba ta zama ba za ta iya zama da wata ba amma ni- shi kuma shi ne amir lumurina to zai ba da abdullahi bin salami yassa ya aure ta ka kun fahimta da ya yi masa wannan sayidina husaini yana ji yana gani ya rasa yadda abdulsalami abdullahi bin salam sai shi kuma sai ya saki matarsa hadafin dama ya saki matarsa ne saboda ya zido ya aura sai ya saki matarsa yana sakan matar sai na husaini shi kuma sai aure ta da ya aure ta tun da an rasa dama hadafin nan sai kuma ba ba shi wannan matar ba ai wato wani abu in ba ka karanta abubuwan da ke tafiya ba haka kawai ka ɗauku- ba ka ɗauki tarihin nan ka karanta ka fahimci wasu abubuwa ba da yawa za ka dinga shiga garari saboda waɗansu abubuwan yadda aka yi su to daga baya ai yana daga cikin ƙarin fushin da yazidu yake wa ma- a wasai na husaini yana daga cikin wannan damuwan na aure ta kuma daga baya tun da aka ana shi wancan 'yar ma'auyan sai ya dawo masa da matarsa ya dawo da ya- ya sake ta ta- ta koma wa hannun mijinta kun fahimci wannan in ka duba cikin alfazu yana ciki rikicin yana ciki eh na'am Allah ke wa ijma'ul umma ijma'in al'umma ala rafil hukumi an daga hukuncin ikrahi liman taqarrara fi dhalika min al-hadisi ai ka gani rufi an ummati al-khata wa nisyana umastukrihu kaga al'umma sun tafi akan cewa an ɗage kirahi babu in an tilasta ka kai abu in kayi abun bai yi ba ko na'am laukana bi baladin hakimun musifun inda gari akwai yana hakimi mai insafi lihukin gaba da haƙoƙi ƙadiran alattar fizil akami yana da iko ya zartar da hukunci ƙahirar lil'amati yana da rinjaye akan ammawa wasu sauƙaci bi khilafi sarwati saɓanin sadawa wajen hukuncinsa ba sadawa ba ne a'a yana da zai iya zai iya komi ba tumbe ba na yin cikami walta zama zauju al-maskura alizimtar da zauju wanda aka ambata li zaujati almuskura a mayar masa can maltazamu mimma zikira da bai lizance shi ba abinda aka faɗa ai yana da ƙahariya ba za yi ma hukuncin ba ai an san cewa in aka yi in aka ce sarki ya ji an san za gyara yawa to irin wannan walam ya rafa amurhu ilal hakim ba sai ya dauke ba sai ya kai kara ba lazima zauji martazamahu ya lazamci wa mijin abin da ya lazamce shi da ya nahu ne zan multazim bi ikhtiyari ya zamo a wannan lokacin ya lazanta ne da zabi sallali kauni ya kadiru ala rafi zalika zulmi saboda na da iko akan dauke wannan zalunci bi rafi amrihi ila hakim in ya ɗauki hukuncin zuwa ga hakimin maskura wa ma in kana maltazamu azauju amma ya kasance iltizamin sa namijin almaskura li zaujatin ga matarsa almaskura wanda aka ambata ba da harabiha in anhu bayan ya guje mata lidararin lahika ha minhu da saboda cutar da yake samu ya yi an same shi da hukunci ne amma akwai cutarwa da ke tsakaninsu wani hukumin hukuncin annal iltizama min zawjil maskura to hukuncin da zai kasance nan daga wannan mijin almaskura in kana an zulmin in saboda zalunci ne sadaran nahu li zawjati wanda yake zuwa daga matarsa walhalu halin anna zalika dararu wannan cutarwa yujubu talliqaha minhu yana sa a yi saki da hukumin shari'a da hukuncin shari'a to sai a tabbatar da shi faltizamu la maltazama maltazamahu laziman lahu abin da ya lizimce ta shine ya zama lizimtan sa lianna ismatu munhadatun domin igiyayin wuyayinta an tsare shi anha likauniha laha saboda ta zamo nata ibqa'uha wala hadduha wanzuwanta kuma tana da hukuncin sarayarwa litaqarilil haqi saboda da ubangiji ya tabbatar da huquqil zulmi almujib litadliqiha shine abkuwan zalunci wanda ya wajabtar a sake ta wa in kana zalika min az-zawji idan akwai in ya kasance wannan daga cikin miji la yujibu tadliqul hakim laha wato bai wajabta a sake ta ba daga wajen hakimi laifati saboda rashin nauyinsa haisu yajibu alaihi raf'u ta gurin da ya wajaba gare shi a ɗaukaka ƙara kuma a yi masa ladabi a cikin wannan wahina izin daga wannan dalibat hiya zaujun ta nemi mijin ma dalabat min tilzami laqiya abinda ta nema na daga iyalizanci sakinta in ta zawaje alaiha in ya mata miji ka gani in ya mata miji in ya ka- in ya ƙara mata in in ta zo waje alaya in ya ƙara mata mata in ya ƙara mat- mata to ga abin da ya kasance ga abin da zai kasance to wannan shi ya yiwu a duba a ga dararun da zai riska dokar da ta sa na faltazamuhu batalun amma lizintanta da ita ta yi ta sa shi cewa in ya s- in yi mata kishiya to auren babu to wannan ba haka ba ne wawai kira tilasti ne lekone haƙi ismati domin haƙƙin da yake kanta na daga amanan da ke tsakaninsu na aure baƙin yana wanzu fiye ƙabatiya a cikin wayayinta tuntuni ya riga rigaya wala haƙƙan laha ba ta da wani haƙƙi fi ma za da alarafa zulmi asalan cikin abin da ya ƙaru akan ɗauki kai zalunci asalan ga baki ɗaya kaga ai hukuncin ba tunda ya aure ta binciken da za a yi kawai wa yake cutar da wani a yi matsalaha don wani abu amma tun da aka aure ta to a- aure ya yi an riga shiga hakimi shi ne za a kai hukunci wajensa in aka kai hukunci wajensa sai wanda t- wanda ya kai din kamar ita matar ita ce za ta yi bayani ka gani albayani al-muddayi wal yaminu ala man ankara za zai- za ta yi bayani gashi gashi gashi gashi gashi sai kuma a dubi wajehin idrarin wani fuska ne ya cutar da ita ko yake cutar da ita ta lafiya ne ko kuma rashin ci ne ko kuma ba maskani ne wani abu guda uku ana lura da su rashin ciyarwa wajen zama haka ne lafiya to ana ɗaukan wayannan suna daga cikin manyan manyan abu wanda ake kashe aure da shi to kaga ita ce za ta yi bayani in ta zo ta yi bayani in aka duba aka ga duk wayannan ba sa ciki akwai ci da ciyarwa akwai lafiya akwai maskani sai zamo fita anguwa ne damuwanta a eh, kayan ado ne damuwanta eh, wasu abubuwa da wanda suke wayan nan ba kashe aure dinsu amma wayan nan guda uku ana kashe aure dinsu amma ba su ba ana maslaha ne za a tilasta ta a maidaita ta zauna ga yadda abu kuma a sa mata doka da haƙƙi saboda akwai shari'a ƙahirun ala zalika kira to ina kai mata wannan an taimake ta amma in ya zamo ba min zulumu ne zalunci ne haka wanda yake juyawa ta juya ya juya to shi kuma daban yake tafiya وهو بمنزلة الشاسين زليم كل منهما الآخر كاغا kana cucanta ita ma ta- tana cutanka kana cucanta ita ma ta- tana cutanka kaga ba za sai an duba madan iya fadin abun a duba yaya abun yake shikenan zaɓa ta shi Eh, lan yazlimu wa wal hukmu anna kilabinhuma dukansu yumaru bi zawali zulmi faqad bila zaidin kana kaza a ce ka bari kawai kar ka sake in ka sake kuwa za mu hukunci kaza Eh, kar ka sake abubuwan da yake kewaye da aure da yawa a cikin yana da abubuwa saboda gudun kar a yi saki kar a yi saki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace idan namiji ya saki mace ya tazul arash alarashin ubangiji sai ya girgiza saboda ba a san saki amma za a dambaru a gidan amma mata- matan take cewa dalikni dalikni ka sake ni ka sake ni ga takarda ga ga biro in ka isa ka sake ni wannan Allah yana fushi da ita mai bala'i ne sosai saboda abin da yake faruwa idan mutum ya yi sakin to ya hatazu al'arashi sai al'arashin ubangiji ya girgiza yanzu kuwa ina ganin sai dai al'arashin ya ta girgiza Eh, eh. kuma in an yi shi sai an samu damuwa وفي هذه الواقعة الزوج الظالم بظلم الحفيف أتكون وانا واقع ذاك غميجي ظالم إذا الظالم أما zalincin ba ba ba ba ma wanda ya nisa ba ne yumaru bi raf'i za a hore shi a cito ka janye wajen kaza ka janye waje kaza ka janye waje kaza wal maratu zalimatun ita ma matan ita ma tana da nata bil lizami talaqi wanda ya lizimta a ce da ai sakin zaka ga an yi zaluncin an dauke wa la lazimu kuma bai lizance shi ba tumaru bi rafi'i ma alzamatu shi ma za za ita ma za hore ta abin da ya wajabta kaza din a dauke wa qarsha ta hazil qawlatu wannan magana ya watsu inda ahal mazahib a wajen malaman mazhaba wahiya wa maliku laysa lahu bi malzumin fi makruh fi hanasin aw fil qasami maliku laysa lahu bi malzumin a wajensa babu babu lazima ko fi makruhin a ce in an yi alƙawar in ka ci ka in aka tilasta ka ka saki mace to bai zama tilas ba fi hanasin wajen warware rantsuwa aufil kasmi hanasin ko kasim farajulu mazkuru shi namiji almaskuru awalan to ayyana haqqahu ana ayyana me ya haƙinsa fi raqabatil mar'ati a wuyayi mace almaskurat bi hukmi shar'i hukuncin shari'a ka aure ta tunda ake an katu iyaha ala fara'il lillahi wa sunnati rasuli kaga kalamin gashi mai sauki ko haka ne an katu iyaha ala fara'il lillahi wa sunnati rasuli maganan ba karama bace na auren maka da ita ala fara'il lillahi amma a cikin farallan da duk dokan da Allah ya ce ya koma kanka wasu na rasuli da sunan da manzo Allah ya fada duk ya koma kanka wa sharduhu al-imsaku bil ma'rufi sharadansa al-imsaku bil ma'rufi ka kare ta irin irin yanda aka sani irin yanda aka sani ka kare ta ka kare mutuncinta ka kare kaza ka kare kaza shine kawai aka kawo shi a cikin wannan auta sirihun bi isani ko kuma in abun bayu ba to in da sake ta to a yi mata saki bi isani tasrihun bi isani kenan ba sai kun je kuna walle walle an yi dambiyan tsaya ko mutum ya zo matarka ka kama dukanta duk wannan ba zai yi ba ba zai yi ba eh mata ka daki mata addinin musulunci bai daba bai daba na kotu a za iya zuwa za iya zuwa kotu da sarki a wajen maslaha ne amma bai kai duka ba a na ce bai kai duka ba idan ko ka je tare za ku iya zuwa kotu da sarkinka saboda maslaha don za a iya samun sarki wawa mai son zuciya mai sakoye wanda ba shi da tunani abinda matarsa ta gaya masa kawai shi ne ike gai to kaga kuma ba wanda zai iya ya tallafa shi ya rankwasar da shi sai kunci to ina ana zuwa kotu da sirki ana zuwa kotu da sirki amma abubuwan da na gaya ma abin aya dunkule yake sai an zo akwai gurin da ba iya bayyana ko me dama shi shi hukuncin a dunkule a dunkule kowane irin abu akwai yadda aka yi masa da maslaha Eh, shi yasa aka ce an katu iya ala fara'illahi wasu na rasulihi ka gani akan ne aka gina an gina a wurin ne akan na baka ka karba ko a- na baka wakilinka ya karba maka kaga wannan amsawan to abin da ke ciki yana da fadi yana da fadi to in wani abu zai shigo gashi kalma ne guda uku kalma ne guda uku amma fadinsa yana da yawa saboda har gobe ba a iya gane iyakan maganan aure ba har gobe saboda sharrin daban-daban yake ƙara haɓaka yake zuwa ana fitowa da waɗansu abubuwan ne wasu abubuwan su zo wasu abu- wan- wasu ma ba ka taɓa jin irinsu ba sai abin ya zo akan aure za ka ga an riske abin a kai to ba na ji sosai dama haka ne dama dole haka za a yi shi kenan Allah ya rufa asiri Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri Allah ya taimake mu to haka abubuwan yake a shari'a wala qudra ala usuli li haqqihi ba ba kowa yake da iko akan saduwa wajen riskan haƙƙinsa ba li faqadil hakimi saboda in ba wanda zai hukunci wani wani dole tun da ba wanda zai iya hukunci haka zai haƙura har ya mutu Eh, matar tana azabtar da shi ko yana azabtar da ita duka biyu ana samu Eh, ko ya azabtar da matan ko matar ta azabtar da shi amma babu wanda zai iya cecen wani daga ciki saboda fagadul haƙi wala qadra ala tarki haƙi wani kuma ba da ikon barin haƙƙin safirar ƙafatul mar'ati a wuyayin matan almaskura lishiddati hajati ilayhi lishiddati hajati ilayha saboda yana da buƙatuwa da ita matan falzamatul maratu almaskura sai matan ta lizanta masa imma firaqiha wa bainunatiha ko a rabu da ita a yi a nesantar da ita min ismati daga wuyayin wala ya gadiru alaikom shi ba zai iya ba auye lizamu laha bai nuna talaki ko a yi mata tabayuni in ta zawaje alaiha in ya aure wata matan ba ita ba in ya kara mata kishiya falta zama laha bai nuna talaki sai ya lizantar mata tabayuni na sakinta in ta zawaje alaiha in ya sake ta karhan tilasta wa talabul wusul gardi ya nemi saduwa da bukatarsa ila ma arada mina yadda ke so haisu aujabo sharu shari'a ta ce zai iya auren biyu ko uku ko hudu ita kuma ta ce ba zai yi ba in zai yi sai dai ita kuma ta fita shi kuma yana da bukatar ta zauna ne wancan ta zamo na biyu don kowa yanayin yanda tsarin auren sa yake ba irin na kowa ba ne akwai wanda kaga wa biti barin nikahi wajibun wa mandubun wa mubahun wa halalun wa haramun auren ya kansa ya kasu kashi biyar ne wa itibarin nikahi tunda ubangiji ya ce fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i Allah ya ce ku aure matan da suka yi muku to ma ɗaba lakum minan nisa'i matan da suka yi muku to tunda Allah ya ce fankihu dole ne kaga a wannan ne malamai sai suka ci to dole ne sai an yi auren sai ce to ma ɗaba lakum minan nisa'i masna wasu lasa waru ba ko ku auri mata daya ko kuma kuna da shaddatul ihtiyaj ko auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu to shi aure tasuni ne abin da ke rufe tasuni kar ka bar ta ta je ta yi zina kar ta bar ka ka yi zina wannan shi ne asalin tasini karka batta ta yi zina karta barka ka yi zina wannan shi ne to kiyaye dokokin aure a wannan label din to shi ma yana da abubuwa shi ne a wancan baya nake fada in da ka aure mace ka je kana zina to wabiti barin nikahi wajibun wa mandubun wa mubahun wa halalun wa haram to za ka ga da yin aurenka da rashin aurenka da ɗaya saboda ka zaɓi haramci akwai mutumin da mubahi ne yin aurensa amma zai cutar da ita ita matar akwai makrohi ne yaya tsakaninsu akwai wajibi dole kai ka san in ba ka yi aure ba za ka yi zina to ka yi aure in ba ka yi aure ba za ka yi zina ka yi aure saboda kar ka yi zina yawa mubahi za ka auri matan kawai a matsayin mata to ita kuma yaya take a wajenka ya take duk a komi a shari'a akwai shi saboda wannan yana ba da yadda za a yi kiyayewa Allah kiyaye a wajabo sharu shari'a haka ne in ta zo waje alaya karan wata laballin losul gardi ila ma arada min haisu a wajabo sharu alaiha bidun talikin falamma lam ya kadir alaiha lokacin da ya kasance bayi da iko a kanta wala mun sifar yin sifuhu mina ba wani mai adalci da zai yi masa hukunci iltazam la qarul wusulati ila haqqihi ya lizinci qahariya ta saduwa zuwa ga haƙƙin samina fa huwa makruhun ya zama makruhi min gairi shakkin ba tare da kokanto ba inda man arafa suwar kirahi in dai kirahati inda mutum ya san ga hanyar da abubuwan ke zama babu da makaruhati cikin shari'a in ta jawabu da awali wannan shine amsa bayani ɗaya na jiya to na biyu din za mu shiga amma za mu tsaya a yanzu insha Allah saboda ya ba mu yadda za mu kai in Allah so ya yadda Allah ya datar da mu da manzala Allah ba mu ilimin albarka da manzala Allah ya kai mu cikin dukkan nasara bijahi man layin ikwanil hawa sai na maulana rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.